بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تاتي لنا بزفر بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين سورة القصص سورة قصص كنان مكية مكة سوكا إلا سئن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد نزلت تاسك بالجهفة أجوفة وإلا سئ الذين آتيناهم الكتاب إلى لا نبتغي الجاهلين وهي سبع أو ثمان وثمانون آية آية تشيس تبانين كود بقوي كود تقص القرآن شي قرآني بعضه نزل بمكة sashen shi ya sauka a makka wa ba'dun akhar nazala bil madina sashe ɗaya kuma ya sauka a madina wai za ta amalta fil qur'an in ka lura da alqur'ani tajid aswar al makkiya ashadda fasahatan wa balagatan wa ijazan surorin makka sun fi tsananin fasaha da balaga da kuma kawo magana takaitatta mai ma'ana da yawa abda fi tilka suwar ubangiji ya kayantar da bayani cikin surorin makka gayatan abinda ya kai matuƙa li'annahu yukhatibul araba saboda yana magana da larabawa ne wahum arbabul fasahati wal balagati su ko laraba su ne ma'abota fasaha da balaga da haka aka zo da shi akan da suka saba kuma aka zo da shi da ba za su iya kwaikwayon shi ba wajen fasahar da balagat wa fi suwaril madaniya a surorin madina kuwa ya ɗulul ƙissa ƙissa na tsawo li'annahu domin shi yukallimul yahuda yana magana da yahudawa ne wahum hamka la aqala indahum su kuwa waye ne ba su da hankali ko kuma can ka ce yudawwilul qissata in zai kawo kissa zai tsawaita bayani saboda yana magana da yahudawa su kuma wawaye ne la aqala indahum basu da hankali bulada kuma balidai ne la yukhatabuna kama yukhatabul azkiya ba za a magana da su ba yadda ake magana da masu kaifin hankali larabawa zaka sai an masu kwatta kwatta filla filla bayani sannan suke iya fahimta ya ce bismillahir rahmanir rahim ɗa sin mim ɗa ya ce ɗauluhu wadata ubangiji subhanahu wata'ala sin sirruhu sirrin ubangiji mim muntahin kai minnatuhu baiwa ta Allah subhanahu wata'ala shine ɗa sin wadata ubangiji mara iyaka sirrin shi kuma baiwa shi an ce ma'anar kenan amma dai kaga abin da ya higa ya ce ce a sahihu Allahu alam bi muradihi Allah shine yasa abin da yake da aji waɗannan harufa a farko wannan sura tilka waɗannan ayoyi da muke karanta muku ayatul kitabi ayoyi ne na alqur'ani shine wahiya ayatul kitabi hadhihi alhuruf wannan harufa ayatul kitabi ayoyi ne na littafi almubin almuzhir mai bayyanar da alhaƙa gaskiya min albatil daga ƙarya na talu alaika min nabai musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun muna karanta maka wani abu daga cikin labarin annabi Musa da fir'auna muna karanta maka shi da gaskiya kuma saboda mutanen da ke da imani suna ba da gaskiya da abin da muke karanta maka to an ce an yi shi don masu imani la'annahumul muntafi'una bihi dan su ne masu amfani da Qur'ani isasun Musa ma fir'aun isasun bari'a labarin Musa annabi Musa da fir'auna labari ne mai ban sha'awa mai kayantawa li'anna fir'auna fi gayatiz zaka domin shi fir'auna yana cikin matukar zaka'i da kaifin hankali malamai na cewa cikin kafirai ba ai kafiri mai wayo da zaka ba irin fir'auna da kuma iya tahi da siyasa tabbatar da hankalin mabiyan shi wa haziqun jiddan mai kaifin hankali ne da hazaka bi khilafi namrud sabanin namrud shi namrud wawa ne baya da wayo bai da hikima cikin tahi da koda kafircin nashi inna fir'auna ala fil ardi fir'auna ai ta'azzama ya ɗaukaka ya girma fil ardi a cikin ƙasar misra wajal alaha shi'an har ya sanya mutanen misra suka zamo jama'a jama'a aifi raƙan fi khidmatihi ya sanya su jama'a jama'a cikin hidimar shi kowace jama'a akwai hidimar da aka keɓance su da ita minhum man yashtagilu bil bina daga cikin su akwai masu galtuwa da ya mai gine-gine wa minhum man yashtagilu bil zira'a cikin su akwai masu galtuwa da ya mishi noma da sauran ayyuka yarsa da ya fi ɗa'ifatan minhum yana raunanar da wasu jama'a daga cikinsu su ne banu isra'ila saboda isa da ƙasaita yudabbihu abna'ahum yana yanka ‘ya'yansu maza almauludi na waɗanda yake sabon haihuwa wa yasta yana raya nisa'ahum matansu wai saboda kada bayan sarki su ƙare har daga baya ma suka ce mishi to kaga in ka ci gaba da yanke ‘ya'yan banu Isra'ila, to masu yi maka hidima za su ƙare dole mu za mu dungayanta da kanmu kenan. Sai ce, to tun haka ne, in an yanka wannan shekara, baɗi sai a bari, shekara mai kama kuma sa ci gaba da yanka ‘ya'ya don kada bayi su ƙare. Yasta biki hinna haya'an, yawan da mata da rai, liƙauli ba da likahanati lahu, yana yankan ɗiyan banu Isra'ila saboda zancen da wani boka ya mishi ya ce inda mauludan yuladu min bani isra'il akwai wani wanda za a haihuwa daga banu isra'ila ya kunu sababa zawali mulkika shi zai zamo dalilin kubucewa da tafiyar mulki da gare ka sai ya ce to ba a yin shiku fir'aunu ra'a fil manami asalin abin fir'auna ya mauliki ya ga anna naran wata wuta kharajat min duri bani isra'il ta hito daga gidajen banu isra'ila wa harakat ma indahu min al-qusur wal mamalik ta kona duk abin da yake da shi na benaye da abubuwan da ya mallaka na dukiya a mafarki abin da ya gani kenan sai ta rabo kaye da masu ilimin taurari ya tambaye su a fassara mishi wannan mauliki fa qala lahum munajjimun wal kahana sai masu ilimin taurari da bokaye suka ce mishi inna mauludan yulad min bani isra'il yakunu sababan li dhahabi mulkin fasara mawalkinka za a haifi wani yaro daga banu isra'ila zai zamo dalilin tafiya mulki ya bakka fa qala fir'auna yace banu isra'ila abidi ai banu isra'ila ai dubbayina ne in kana mauludun yakhruju minhum huwa alladhi yadhhabu bi mulki fala yadhhabu mulki abadan in dai abin da za a haihuwa daga banu isra'ila zai fito daga cikinsu kuma ya zama shi ne dalilin tafiyar mulki ya banni to ai ta kwana gidan sauƙi kenan mulki na ba zai rabu da ni ba har abada don ba zan bar wanda za a haihuwa ba daga yanzu da rai li'anni qahirun alaihim dan ni mai rinjaya ne a kansu fa wakala rijalan sai wakilta mazaizai قال يتذبحون جميع ما وجد من الصبيان عند بني إسرائيل aje a fara aiki tun daga yanzu ba ma sai an haife shi ba duk ƙaramin yaron da an ka samu cikin banu isra'ila daga yanzu a tafi a yanka shi kawai fa zabahu 20 alfan suka yanka yaro dubu 20 wa wakala rijalan sannan ya wakilta mazaizai wa qawabil da ungozo maminan nisa'i na mata yace kullu man waladat waladan zakaran falyuzbah duk matar banu isra'ila ta haihi ɗa namiji to a yanka shi kawai suka wanzu yadbahuna suna ta yankan jarirai hatta zabaha sab'ina alf mauludin har ya sa aka yanke sabuwar haihuwa dubu tis'in ala ishirina alf sabiyin kaga in ka haɗa dubu tis'in da dubu ishirin mi'atun wa ashar alaf kenan dubu ɗari da goma zabahahum ya yanke su duka litsalabi musa neman ya dace da musa cike yanka shi Musa ya kaso ya samu ya yanke to ashe ma shi zai rene shi cikin gida ne walisanul uluhiyya yukhatibuhu inna hadha almawluda saturabbihi ala firashika fi baitika ala ragamika wa yakunu halakuka bisababihi yana wannan danyen aiki amma halshen ubangiji yana magana da shi misali Allah yana ce mashi gama haukanka yaron nan da za a haihuwa wanda dalilin shi za ka rasa mulki kai ne za ka tarbiyyance shi a kan shimfiɗarka cikin ɗakinka a kan turbuza hancinka ko ba da za ka yi shi ne dalilin halakarka wato Allah kama yana ce mishi haka nan da halin shi inna hu fir'auna kana ya zamo min al-mufsidin daga cikin mabannata ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين الله يتشي ينا تبنشي ونريد muku muna nuhin annamunna mai baiwa alallazi da studhifu fil ardi mai baiwa ga waɗannan da aka raunana cikin ƙasa musayya su zama shugabanni shine wallahu tabaraka wa ta'ala kaza bi sabiqi ilmi Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya yanke hukunci cikin mariga ilimin shi cewa waɗannan masu rauni da banu Isra'ila sai munnu alaihim zai musu baiwa wa yaj'alu dawlata lahum ala ragami fir'auna wa haman ya maida daula a hannunsu akan turmuzancin fir'auna da hamana sannan kuma Allah ya ce za musa su su ne masu gada mulkin fir'auna wani makina lahun filardi wani riya fir'auna wa hamana wajinu da huma min humma kanu ya hazarun sannan muna nufin mu tabbatar musu da mulki cikin ƙasar misra da sham bayan mun halaka fir'auna da haka bayan halaka fir'auna banu isra'il sun mallaki sham da misra sannan muna nuhin mu gwada ma fir'auna da hamana da rundunarsu mu gwada musu abin da suka tsoro daga bani isra'ila me suka tsoro tahiyar mulki ya basu to za mu gwada musu mulki zai basu ya koma ga banu isra'ila هذا الذي كانوا يخافون من المولود الذي يذهب ملكهم على يديه أراهم الله ذلك عيانا wannan da suke tsoron ‘yan an haihe shi dalilin shi mulkinsu zai kubuce masu ya basu saboda shi to Allah ya gwada musu wannan abu gani na ido wa auhayna ila ummi musa an ardi'i fa idha khifti alayhi falqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin sannan mu aiko wa annabi Musa wahayi na ilhami ko ko cikin bacci muka gaya mata shine mun yo wahayi ga uwa annabi Musa Allah ya aiko mata sunanta Yohanaza wa Musa huwa al-mauludu annabi Musa shine wanda za a haifa al-mazkur abu ambato walam yashur bi wuladatihi ghayru ukhtihi kuma Allah ya boye labarin shi ba wanda yasa an haihi annabi Musa in ba ya uwar shi ba to abinda muka aiko mata anardihi ki ci gaba da sha da shi nono bai za khifta alaihi in kin ji tsoron a zo a kama shi a kashe to fa alqihi fil yammi ki jewa shi cikin gulbi shine ki taimale ki jewa shi alhamdulillah umma musa anal mauluda ha huwa Allah ya cusa ma wa annabi Musa cewa wannan dai abun haihuwa gashi an haihuwa Allah ya ce mata la ta khafi alaihi kakki ji tsoron komai gare shi ba abun da zai same shi amma in shi yace tabqaina ala hal ala halatiki in kin so ki wanzu akan halinki tarda'ina ki sha da shi in tarda'ina waladaki ki ci gaba da sha da yaronki nono wallahu ya'simuhu Allah zai tsare shi ba abun da zai same shi in kina iyawa kakki ji tsoro kakki kai shi ko ina ci gaba da reno abinki ba abun da zai same ki wa yana khibti in ko kin ji tsoro faliki filam ki je ki je shi cikin gulbi cikin ruwa a ya zan je wa jariri na cikin ruwa kuma ina gudun ya halaka ne to ai na halaka shi da kaina Allah ya ce wala takhafi garaqahu la yadurruhu alma kake ji tsoron nutsewa ta ruwa ba za su cuce shi ba to ai kuma za ta ta kukan ta rabu da shi wala ta hazani li firaqi kake bakin ciki dan rabuwa da shi to in ban bakin ciki ba ya za a yace inna mu kaga ya takidi inna mu radduhu ilayki masu bai da shi muke zuwa gare ki ki haƙuri karki bakin ciki za mu dawo miki da abunki babu shakka sannan kuma don ta ji daɗi daɗi ya kai mata bushara waja'iluhu masu sa shi muke min dal mursalin daga cikin manzanni manzon Allah ne kinka haifa karki damu zai dawo maki kuma za mu raya shi kin jima aikin da zai muna fa'ar da ado talatata ashurin ta ci gaba da reno tana sha da shi nono hayye wata uku la ya biki kuma baya kuka bale a ji cewa akwai yaro gidan tunda akwai cid masu shiga tun harkon cikin ha'a haihu suna nan suna lura in sun ga namiji ne kawai sai su yanke in mace ne sai a batta sai ya kabbala kenan to ta ci gaba da shi wata uku bai kuka wa khafat alaihi ta ji tsoron irin yankan mutanen ga da aka yi ba a bari ba to kila wani munafiki zai ta ya tona asiri a zo a yanka shi fa wad'aru fi tabutin sai ta sa shi cikin akwati matsaliyin bilkar wanda aka shafe da fenti da kuma tanada abin da ruwa ba su shiga ciki kuma ba za su cuci waje ba ta shahe shi da fenti min dahilin daga ciki mumahadin lahu fihi wanda aka yi mashimfiɗa mai taushi wa agala ƙado ta kulle akwatin nan wa alƙado fi baharin nil ta ɗauke ta je nil ta jewa shi hiya lamma kanat hubla ma kanat taktumu annaha annaha habla ita uwa annabi Musa sanda take da ciki to bata ɓoye tana da ciki ba la'annaha la ta'rifu ma za ya qau dan bata san abun da zai faru ba in ta boye cewa ciki gare ta kowa ma ya sani kun balle ma tana da abokiya cikin masu hidimar bida asirai inda an ka haihu lamma da Musa da ta haifi annabi Musa dakhalatul qawabilu alaiha sai masu karba haihuwa suka shigo wurinta masu karba su yanka ba su reno ba sai suka ce ah sun ga babu ciki yanzu kuma to ina ɗan da aka haifa inna hadhal mar'a wannan macen kanat hamilan da ta zamo mai ciki fasaluwa suka tambaye ta hal walatti kin haihu ne in ta ce i za a ce ina abin da kika haifa in ta doko in namiji ne nan gaban ta za a yanka shi qalat ta ce ma walattu ni ban haihu ba wa kanat lamma ra'atil qawabil da ta ga masu karɓar haihuwan nan walimat annahunna yuridna qatala waladiha tasan suna nuhin kashe danta ne fazi'at sai ta hirgita wurin ina za ta kai shi sai ta jefa shi cikin tanda bisa wuta tsoro ya kai tsoro hatta alqadu fit tanur hatta jefa shi kan cikin tanda wannaru tattaqidu alaihi sai ga wuta na huruwa ga jariri saman wuta kuma Allah ya hana su ganshi kuma Allah ya hana shi yin kuka kuma Allah ya hana wuta ta kone shi Allahu akbar ina yaro tace ni ban haihu ba fadakhalna sai suka shiga da ita fafattashna sadaiha sun ka binciki nononta aka matsa a gani akwai alamar ruwan sabuwar haihuwa koko falam yajidna asaran lirrada ba samu wata alama ba na shayar da nono wafattashna suka ci gaba da binciken gidan nan kai dai ma ra'ayna athara lil wilada basu ga wata alama haihuwa ba wa nazarna fil baiti suka bincika gidan gaba da suka duba ko ina ma ra'ayna shay'an ba abun da sun ka gani fatahana sanadiq sun bude akwatuna wa fatana kullu shay sun bude komi ba su samu komi ba to kaga tunda yana cikin tanda obun ba za a diba dan wa zai je faro cikin wuta don haka ba su ba mai da hankali wurin ba shi kun ba ko ka balle ya jawo attention din su kula su amma naru lati tattaqidu wutar da ke huruwa inda Musa yake fala yufattashu fiha ba za a bincika cikin wuta ba lil waladi saboda wai a ko an bo yaro shikenan hatta kharajna hasun ka fita alamma kharajna ko da suka fita yana yi wa hankalinta yaro tarasa ina yaro yake da haka nan baka Musa finnari sai Musa ya kama kuka cikin wuta kamar hansar ne an ɗauke hansar wa ɗoka ɗoka ba a gani ba da an kira shi sai ka je na tsuwa cikin aljihun wani an shayi da yawa to da haka nan ba ta sai na cikin wuta ba kuma yanzu sun tahiye su to sai hoshe da kuka cikin wutan sai ta gane a wayannan na jefa shi fa aka zado umuhu sai uwarshi ta ta ta ɗauke shi fa idan naru ma zarratu bi shay'in sai ga wutan nan bata ƙone shi ba ta mai komai na cuta wato wuta bata cutar da shi ba hunalika au hallahu ilaiha wahai ilhamin to nan ne mamakin da ta kai a'a sun dai zo kaga ba su gani ba abun ban mamaki ne sun bincike gida kakaf kuma ta duk da tsoronta na ‘yan sun gane ta yi masu kitimani za su kashe ta ko wani abu ba ta dai bayyana ba to kuma gashi an jefa shi wuta kuma Allah ya kiyaye shi to tana mamaki sai Allah ya mata wahayin ilhami inni ahfazu hadhal maulud ni nayi alƙawali ni Allah zan kiyaye wannan abun haihuwa ba abun da zai same shi ardi'ihi idza shi'ti ki ci gaba da sha da shi nono in kin so wani khifta falike fil bari in kin ji tsoro jefa shi gulbi Allah da iko yake arda adu qabla qila thalathata ashhurin ta ci gaba da sha da shi nono har wata uku ga wani zance lam tajid yaqinan fi qalbiha kai dai bata natsu ba ta samu yaqini cewa a bashi nan wurin ta ba wanda zai same shi bata samu yaqini a zuciyarta ba fa zahabat ila najjarin sai ta je wurin wani wani kafin lelan cikin dare ƙalallahu ta ce mashi ohibbu an tasna ali tabutan ina so ka yi mani akwati mai sifa iri kaza iri kaza iri kaza ƙalala ya ce mata a ma turidi na fitabut me kike nuhin yi da irin wannan akwatin ban saba sassaka irin ta ba don ba da amfani da ita ƙalar ta ce sirrun indi wani sirri ne wurina ban son in gaya ma kowa shi qala laha yace mata quli hili wa ana ahfazu sirra wada man sirrin nan na miki alƙawali zan kiyaye sirrin nan ba zan gaya ma kowa ba ya matsa mata to kaga tunda tana so ya mata akwatin nan lalle ta gaya mashi abin da yake so ya ji qala lahu tace mishi ana walattu mauludan na haihi wani yaro ne wala uhibbu an yuqtala kuma ba ni so a kashe man da ahbabtu an asna'a sundukan aj'alu fi wa ulqihi fil bahri ina na so ne shine ina da niyyar ai mani akwati ko in bashi akwati in sa shi ciki sai in jefa shi cikin gulbi la'alla in ya wuce nan garin mu bai mutu ba in aka tsince shi za a ci gaba da renon shi har ya rayu dama kaga shi da ai mai shi rayuwa kawai yake bukata in tana yiwa ya rike abu dai to in ba ta yiwa duk inda za a rike mashi dan dan shi dai ne ya tafi ka amanta da labarin annabi Suleiman da mata biyu wanda aka sace dan dan guda guda tace ainata ne guda tace a'a ba naki bane nauni ga kamannu ga komi sai babba ta doki da ta goyi aka tai wurin annabi Dawud ya dubi kamannu da kuma alamu sai ya bamma ita wannan mai ɗato da ita ta zo ɗagoye gare ta kaga ya yi a ce ina shi dunki ga ɗa gare ta kuma ita abbabba sai ya ce ɗana ta ne sun wuce ke suka zo ra annabi suleiman sai ya ce ya aka yi da ku da baba ce ai ai an gama shari'a ya ban man ɗana dama ɗana ne in ji wadda agoye da shi babba annabi suleiman ya ce ba haka ya kamata ba ku jira ni sai shiga gida sai ɗauko takobi ya ce a kwance yaro a kwance yaro ya ce a riƙa sai ƙaramar uba ta ta gaskiya ta ce miza kai ya ce ito tun da ku biyu ne a raba biyu kuwa sai a ba shi rabi sai ƙaramar ta ce a na ban mata ɗanta ne ɗanta ne a ban mata sai babba ta ce a raba to haka in an raba ai mi kenan a kashe wanga da aka kashe wancan a rasa ga baki ɗaya ita ko uwa ta tana ganin duk inda ya rayu ɗanta ne a ban mata ta mata reno to haka shi wannan ya dai baggarin ta jefa shi cikin gulbi ruwa ba su shiga cikin akwati ruwa za su ja shi da an bag bisira duk inda aka shiga yaron nan ya wuce a kashe shi shi an manufarta kaga manufarta na da na da huska shikenan yayi mata akwati kuma kaga biyan shi za ta yi tabbiya shi ta ɗauki akwati fazahaban najjaru hinan ila fir'auna ainan take sai shi wannan kafintan sai ta zuwa wurin fir'auna kuma ga fir'auna ba a da wahalar saduwa da shi waje da fir'auna fi mahfalin azimin ya samu fir'auna taro mai girma ko da ya ce saboda ya rude da ahu sai kira shi ce ya fir'aun kala shi kuma ya ce labbaika karbawarka dama sarakuna in sun ga dama abu suke kamar na wauta haka in sun ga dama sai ya ce labbaika to ba sai a matso da shi ba aka zo sai ga ya gongurun ka yi magana ka yi magana Allah ya ɗoke bai gani ba ya ji bai iya magana ‘yan ga ya kan gulma an kai an kai ga ya tsaye firawun ya ce ku ba shi kashi an ka ɗirka mai kashi an ka hidda shi an ka jefar da shi can yana koma gida sai gashi yana ji yana gani yana iya magana ya ce a'a ya jarraba ya jarraba sai ya koma da ya koma ya ce ya fir'au da ya ce labbaika aka matso da shi sai gungurin bai ji bai gani bai iya magana ce ku ba shi kashi a koma an ka ɗarka mai kashi ya koma gida komi ya dawo daidai ya koma dawowa fir'au ne ya ce a ba shi kashi kuma ka a koma bari ya shigo nan to da ya koma komi sai ya dawo sai ya ce to yaron nan annabin Allah ne Allah na tuba kuma na yi alkawali in Allah ya raya shi ya aiko shi ne zan fara ba da gaskiya da shi Allahu akbar yana da arziki Kala Fir'aun ya ce labbaika akhrasa Allah lisanahu wa ama basarahu wa asamma udunaihi Allah ya kame harshen ya zama bebe bai iya magana ya kame idon bai iya gani sannan ya kame kunnon ya dade su bai ji fawa kafa sai ya tsaye kalma janun faqat sai ka ce dai mahaukaci qala fir'aun fir'aun ce takallam yi magana mana lam ya takallam bai magana ba saboda bai ma ji an ce yi magana ba kuma bai magana inda fir'aun ne yake qala yace idribuhu adribuhu ku bashi kashi hadha majnun wannan mahaukaci ne fa darabuhu suka buge shi tare da har ya koma shi da kanshi ya koma gida wa ba da ruju'ihi ada ilaihi lisanu da koma ta gida sai harshe ya dawo ido sun ka bude kunne ya bude fahar wala sai ya gaugawa ila fir'auna aidan zuwa fir'auna li yukhbirahu bil khayli yukhbirahu al khabara dan ya ga mai cewa ai yaron nan da aka yi ta yankan mutane saboda shi an haihe shi ga uwa ta wuri kaza kaga da Allah ɗaya sai ya ka abin da zai samu na alkhairi lamma na da fir'aun ko da ya kira fir'auna ya fir'auna ya ce labbaika raja ilal hal sai ya koma kamar ga wancan halin da yake kama kana yadda yake bai ji bai gani bai iya magana salasa maratin so uku kala ya ce adribuhu wa tsuruduhu wa la yarji ilaina ba'du yace ku bashi kashi ku kore shi kar ku bare ko badawa nan fa sahaba sai ya tafi to da ya ga irin wannan mu'jiza wa ahadallaha sai ba Allah alƙawali annahu cewa shi idza kharaja hadha al-mawlud nabiyyan in wannan abun haihuwa ya zama shine annabin da ake magana huwa awwalu man yu'minu bihi shine farkon wanda zai imani da shi kuma Allah ya raya shi annabi Musa ya zo yana annabi manzo fa kana kadhalika kuma ya musulunta bayan ta gaya mai sirrin ta fasana tabut ya mata akwati wa ta ila ummi Musa sai ya zo ra annabi Musa a mahaifiya annabi Musa faja'aluhu fit tabut suka sanya shi cikin akwatin nan wa alqawhu fil bahri suka tai suka jefa shi cikin gulbi kaga ma ga alama da usulubin na yazo ya ma zan mataimaki dama in Allah na son wata baiwa ta bayana sai ya hankalar da mahassadi sai ya taya ta zagin ka da aibanta haka nan ko alkhairin ka yake faɗa bai sani ba da haka da yazo ya ga aya ga siyakin magana ya taimake ta tun abu ne ba a son kowa ya sani shi ko ya riga ya sani da haka ya mata akwati ne da ake bukata kuma ya ɗauke ta da ya ɗauki yaron nan suka je tare aka jefa cikin gulbi wa qad kana fir'aunu inninan fir'auna ya zamo mai kankanan al'aura baya iya saduwa da iyali in ma an sadu ba shi wadatarwa muddata mulkihi 400 sana yayi mulkin shekara 400 ma wulida lahu illa bintun ba haihuwan mai ba sai yarinya guda ja'at barasa kuma ta zo da ciwon albaras kallafa ladibba bi dawa'iha ya kallafa ma duk likitoci su yi mata magani kuma irin fir'auna sukan ce ne wani bi a ɗibi mudda in ɗana bai warke ba duzan kashe ku kuma yana iyawa da haka ya ce to aiki yanzu ya tsaya dole dole a sa ta samu lahiya fa ajazu an dawa'iha suka kasa yi mata magani walkahana bokaye su ma ya kallafa musu lalle a bata lafiya su ma suka kasa kazalika haka nan illa annal kahanata sai dai su bokaye akhbaru sun bashi labari cewa anna hayawanan akwai wani mai rai da mutum ne ko dabba sun dai ce mai rai ya kharuji min al-bahri zai fito daga gulbi fil yawmil fulani a rana kaza في الساعة الفلانية ألوكتي كذا ذلك الحيوان wannan mai ran da za a samu riquhu huwa dawa'u iblatin miyan baki dai in aka diba aka shafa mata shine maganin da za ta warke ta koma lafiya lau falamma ulqiya Musa fil bar laylan da aka jefa Musa cikin teku da daddare asbaha zalika al-yawm huwa al-mu'arrakh li fir'auna annahu yajidu hayawanan min al-bahri riquhu dawa ibnatihi sai ya dace wansa hake da gari zai waye shine ranar da masu bokancin nan suka yi tarihin cewa a wannan rana a wannan guri kaza nan ne dan nan zai hito ko dabban nan za ta hito daga gulbi wanda yake miyanta shine maganin diyace kaga dole a yi sakko a zo da ayari a zo nan za a yi ni haddare ko ko a gan shi fata ala sahilin nil sai ya zo nan bakin nil daɗa na sabulahu kursiyahu ya suka kafa mai kujera fashta ma'an nasu yanzuru na maza ya kharuj min albari mutane ko suka taru suna kallon menene zai hito daga gulbi wanda shine maganin da aka kasa samu duk ƙasar nan fata habal mallahuna sai masu iyo su ne masunta kenan sarakawa sarakunan ruwa suka shiga cikin teku suna ta yawo ina za a ga wannan dabba fara'au sun duka sai sun ka hangi akwatin nan da aka jewa cikin ruwa wa taubihi ila fir'auna suka doko basu buda ba suka kawo fir'auna ya buda da kai ne fa fatahu sun duka sai suka buda akwatin nan fa wajadu mauludan bahiran fil jamal sai suka samu yaro abin haihuwa mai tsananin ƙayanta wa kyawu kyan shi da kwarjinin shi ya kai matuƙa yarda'u min asbu'in ma'an yana tsutsar ruwa daga yatsa guda wa min asbu'in labanan yatsa kuma guda yana tsutsar nono wa min asbu'in samanan no yatsa guda yana yana tsutsar mai wa min asbu'in asalan yatsa guda kuma yana zuma ji ikon Allah ya hannu guda nan nan ruwa nan madara nan mai nan zuma wa min asbu'in zubda yatsa guda kuma akwai zubda shi da kawai mu ce tataccen man shi nono kuma daren nan kaga an hada mai abin da yake zai ci gaba da renon jiki ne har ya kai yawar ato daga barin shan nono wayan mutu fil yawmi kama yan mutu walal fi shari sannan yini guda zai girma irin girman wata guda huwa wulida منذ ثلاثه ashhur an haihe shi wata uku da haihuwa ta ولكن من رآه الآن يظن أنه ولد في العام الماضي لطول قامته sai da wanda ya ganshi a yanzu da aka doko zai tsammanin ya shekara guda ba da aka haife shi saboda tsawon jikin shi da kuma gwabin jikin shi faltaqadahu alu fir'auna sai mutanen fir'auna suka tsinci akwatin nan da sahi wayewar garin da aka jefa shi suka aje shi gaban fir'auna wa fataha taudada sai fir'auna ya bude akwati wa akhraja Musa minhu ya fito da Musa daga cikin akwati wa huwa yamusu min ibhamihi labana yana tsutsan nono ga babban yatsan shi kaga duk kakakara kakako gashi ga hannu ne to ya kashe shi in ya isa awwalu ma qala fir'aun bai manci abinda an kace ba miyon shi sune maganin diyatai shine farkon abin fir'aun ya ce ku zuli min riqihi aba kowace rigima a ɗibi miyaunai fa aka zo min riƙi suka ɗibi miyan shi wa ja'aluhu alal bint suka shafa ma ɗiya sarki fa bari'atil bint fil hil nan take yarinya ta warke Allahu akbar fa fariha bi shifa'i bintihi yayi farin ciki saboda samun lahiyar ɗiya shi to kaga ba dan da yake butulu ba ai sai ya kyale shi walakin ƙala sai dai daga baya sai ce hadal mauludu to ai kuma akwai wata sabuwa shi wannan ɗan la'allahu huwa mauludu alladhi sayakunu dhahaba mulki ala yadayhi ƙila shine ɗan da aka nuhi in ya girma ga hannun shi ne mulki na zai rabu da ni dan haka ne yace a kashe shi to akwai gimbiya asiya in tace mai daga nan an gama akan ce wai wance ta sa'an miji in kare ta gitta mashi ba ya ƙetarawa kaga mutum ya zama wani sakayan kabota kenan ko yawwa to ita asiya in ta ce fir'auna daga nan bai ko tambaya ce wadda ta la taqatuluhu ai an gama magana Musa ya tsira asiya ta ce ka a kashe shi kenan to amma saboda dibi jama'a ta ce a sa'an yanfa ana auna ta kuzo walada ce ka san ba ka haihuwa ni ma ba na haihuwa ko da haka dan mu rike shi da yace to ko shi ga zuciya ta ya san da cewa lalle akwai magana shine bala'i to amma tunna Asiya ta ce tana son shi a ban mata to baya da za a yi fir'auna ko ya ce zai kashe Musa kuma yawanci duk manyan mutane duniya haka suke abinda hajiya ta ce shikenan tunda hajiya ta ce to ai shikenan qalan lahu asiya asiya tace fir'auna la la a kashe shi ce a ce la ka a kashe shi ka a kashe shi hadha laysa min mawalid hadhihi sana tace ba ku ganin shi wanga ai baban an kai shi ba kai ko bana an kai wannan magana maholki cewa daga bana ta mance da an kashe mutum yaro dubu ishirin wanda yake dukansu ba zo an kai su ba ko kuma da gangantacce mai haka nan وهو كا وهو كان لما طال الزمان abin da yake jin tsoro ko shi ya tabbata lamma tsala zaman da zamani ya tsawo qala lahu alqibtu sai qibda suka ce anta tadabahu abna bani isra'il kai kana ta yankan banu isra'ila wa hum abiduna kun ba mu da bayi sai su to in duk sun ka kare dan kaga da ya gama yankan kanana ai ga manya yayi to yanzu an ka yanke manya bayan yanke ƙanana masu ginan masai masu ginan rijiya masu gini masu aikin hanya masu zuwa noma masu zuwa itace duk sun ƙare sai ƙibɗawa da haka nan aiki ya dawo gare mu abin ya zamo fitina gare mu wadda yake kuma kai ka gina ta wa hum abiduna banu isra'ila su ne bayan mu sayan taqilul amalu ila aidina aiki zai koma ga hannuwanmu لأن عبيدنا إذا فنوا نبقى نعمل لأنفسنا dan in bayan mu sun kare sai mu zama dole mu kan mu aiki fasara ya kulu sai don ga cewa uturukul mawali da aman waqtuluhum aman to shikenan daga bana ku ba jarirai shekara guda wata shekara kuma tabbata sai a yanke waɗannan in kuma wata ta zo sai a bayyanka kaga ya gwada mahaukaci ne tuna ya da guda ne an ka heshe ga shekara wadda ba a yanka an gama ku ba to an ba su wagga shekara fawole da harun fil amin ladhi samaha lahum fihi sai an kai haruna shekarar da yace kada a yanke dan kowa wawole da musa fi amil qatali shi ko annabi Musa an haife shi shekaran ma da aka kashe mutane to ya kashe a gani qalat asiya asiya tace hadha laysa min mawalidi hadhihi sana ai ka san bara ba a yankan diya to wanga dan bara ne dan haka nan ba za a yanke shi yace to lalle ko dan bara ne shikenan an huta tace hadha laysa min mawalidi hadhihi sana wannan Musa ba dan haihuwa wannan shekara bace wa anta mawalidul amil madi tasmah lahum kai kuma ka sani wanda an ka yafa bara ai duk ka yahi baka yanke kowa ba to a cikin su ne an ka jeho cikin gulbi da haka nan ka akai shi ka akace shi kuma ma sam ni ina ganin walaysa min bani isra'ila ai bai cikin diyan banu isra'ila inna ma atallahu bi min al-bari faqat gulbi dai kawai ya jawo Allah ya jeho shi ila ba ma dan kasar gaba ne da haka nan baka da tsoro gare shi to duwan ga bayanin ta yi shi ne don ganin cikin jama'a ake amma cewa la la an gama musa bai taɓuwa amma ka ji sharrin kafirci tana musulunta kuma shi ne don ga mata azaba har ya kashe ta wadda bai iya ma musu amma saboda saboda musuluncin da ta yi duk wancan girman da son da komi ya tahi shi da kai ne ka tsane mata azaba har ta mutu kafirai ba kyau Ƙala ya ce, Sadakati, kin yi gaskiya, falta ƙadahu alu fir'aun shi kenan sai suka ɗauke shi su mutanen fir'auna. Sun ɗauke shi liya kuna lahum don ƙarshen lamari ya zama masu aduwan maki wa hazanan da baƙin ciki. Iltaƙadu hadal maulud sun ɗauki wannan abun haihuwa annabi Musa liya kuna lahum ibnan don ya zamo ɗa gare su da bai haihuwa liyakuna lahum habiban da yanzu masoyi gare su walakin sai dai alal amru al'amarin sai ya koma ila annahu sara lahum aduwan ya zamo makiyin su hatta ka annahum iltaqadu lidhalika har sai ka ce ma dan haka dai sun ka cince shi shi yasa ce liyakuna lahum aduwan wa hazanan hadhihi lamul gayati wa lamus sayrurati can da yace liyakuna lahum aduwan to yace wannan lam ta cewa can ƙarshe ga da za a yi ga da abin zai juya zaman masu ka ƙaulihi ka bada ce lidu lil mauti wabnu lil kharab ku yi ta haihuwa ku yi ta haihuwa dan mutuwa za su yi ƙarshe ko haihi ɗa ba an samu ba to ita ko mutuwa ta samu ɗa da haka nan an samu kun babu shi sannan ku yi ta gini dan ƙarshen ta ya roshe ya baku kaga li kenan ta algaya al insanu za walada waladan idan mutum ya haihi ɗa haƙiƙa lam yaliduhu lil mauti ba dan mutuwa ya haihu ba a haihuwar ɗa dan ya mutu walakin ma'alul mauludi al mautu faqat sai dai ƙarshen ɗan da an haihuwa mutuwa zai yi to da haka na ashe mutuwa an kai mahaihuwa faka annahu waladahu lil maut kamar ya haihe shi dan mutuwa wa ma'alul bina lil kharab makoma gini dai ai ba ai gini dan ya roshe ba amma dai ƙarshen shi roshewa zai yi baka annahu bunil la kharab kamar dan ya roshe ba a gina tunda in babu ginin ai ba zai roshe ba lalle tunda ya roshe to gina shi an kai kazalika fir'aun iltaqada hadha al-mawlud li yajida aduwan yuharibuhu li'annahu raja al-amr kazalika haka nan fir'aun ya cinci wannan abun haihuwa dan ya samu maƙiyi wanda zai yaƙe shi ya kauda shi don ƙarshen lamarin haka aka yi inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khadi'in Allah ya ce haƙiƙa fir'auna da waziri ne hamana da rundunarsu sun zama masu kuskure ai asi da masu saban Allah fa uqibu da haka sai aka yi musu azaba ala yadai Musa ga hannuwan Musa alaihi salatu wassalam وقالت امرأة فرعون لا تقتلوه شنكو وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وقالت امرأة فرعون سيما فرعون آسيا بنت مزاحم to kuma kaga hadarin zama da mata guda inda su biyu ne to in waga tace a kashe waga tace a bari to sai an tsaya an yi shawara to amma ita ke nan tilo tsoka guda ga miya da haka hajiya ta ce hajiya ta ce ka gashi hajiya ta ce ka a kashe ba wata hajiya kusa da haka da an gama da nan kanan lamara at Musa ahabbatu wa amanat ita Asiya tunda ta ga annabi Musa sai Allah ya jefa mata ta so shi kuma ta yi imani da shi wa qad hama fir'aun wa haman bi qatlil walad fir'aun da haman sun yi nuhin kashe yaron nan wa fir'aun daw ayadi Asiya faqat inji shehu yace shi ko fir'auna sai wadda asiya ta ce wato mai cikakken biyayya ce ga asiya mai cikakken biyayya ne ga asiya kawai wato iyakar wayo ne da hankalin shi dubara ta mi asiya ka so mi tacce shi aka ce wa mijin hajiya fa kullu ma taqulu asiya fa huwa maqbulun inda fir'auna duk abun da asiya tacce to karbabbe abu ne wurin fir'auna ba a tsayawa bincike ولكن هامان قال لهم هذا هو المولود الذي ذكر اقتلوه فقط shi hamana waziri ya ce wannan yaron da aka haifa shi ne yaron da an ka ce zai tahi da mulkinka kawai a kashe shi fa'aradu katalahu sai suka nuna kashe shi ƙala asiya asiya ta ce ƙurratu ainihin li walak la ta katuluhu wannan yaro sanyin ido ne gare ni da kai ka san ba mu da ɗa sai wannan mara lafiya kuma gashi ta samu lafiya dalilin shi kuma gashi shekaru sun tahi ba haihuwa zan ƙara yi ba kai kuma ba ƙara aure za ka yi ba da haka dai ina tabbata muku dai la taqatuluhu ka ku kashe shi a sa'an yanfa'ana ya kusa ya amfane mu aw nattakhizahu waladan ko kuma mu rike shi ɗa fa ta'uha suka bi ta tunda Fir'auna ya ce shi kenan ai shi kenan suka bi magana ta wahum la yash'urun su ba su yi sanin ƙarshen lamarin zai koma ba tafarrasat an yakuna Musa qurrata ainin laha ta yi kyakkyawan zaton cewa ta ga alamu cewa annabi Musa ga fatarta ya zamo sanyin ido gare ta qalat ta ce qurratu ainin li walad sanyin ido na ne sanyin idon ka ne qala fir'aunu la qurratu aynin laki faqat amma ana fala ka dai ga ya dai karin hali ya dan dai musu amma ka kuma musun duk da haka bai da tasiri da ya tabbatar da qurratu aynin laki tace sai ido ne gare ni da kai yace mm sai idon ki dai ne kawai shi kan fir'auna fala ba sai ido ba dan yana ji ga jiki ne cewa wannan shine abin da ake tsoro amma kun bai iya saba mata labarin Allah kenan shi ka shirya shi da yake so hadhal waladu ma fahimat amrahu wannan al'amarin bata fahimci lamarin shi ba ko kuma hadhal waladu ma fahimat ai huwa shay'ul ladhi fahimat amrahu yana yiwa hadhal waladu ma fahimat amrahu wannan yaron bata fahimci zancen ƙarshen lamarin shi ba qalu sun ce inna asdaqan nasi firasatan Uzairu Misra suka ce mafi gaskiyar kyakkyawan zato shine Uzairu na Misra firasatuhu fi Yusuf irin firasar da Azizu Misra nika so in ce Azizu Misra mafi gaskiyar firasa shine firasa Azizi Misra firasatuhu firasa da fi Yusufa a Yusufa lokacin da ya sawo shi ya kawo ya ce akademi masawahu a sai an yamfa'ana ki girmama zaman Yusuf wurinki ya kusa ya amfane mu sai ko gashi din ya amfane su wa Asiya da firasa Asiya binti Muzahib firasatuha fi Musa da sai firasa ga Musa cewa a sa an yanfa'ana aure ta khidha wal sai gashi ko ya zama haka wa Abubakar As-Siddiq da firasa Abubakar As-Siddiq firasatu fi Umar ibn al-Khattab firasar da ya cikin sha'anin Umar ibn al-Khattab da zai rasu shi sai da na abubakar to sai ya ce ya yi wasici sai da na umar shi ne sarkin musulmi aka zo aka ce amma ko ba ka raga wa musulmi ba irin tsananin umar shi za ka ban muna kuma kai ka san ba zai sassauta ba bai saurara mu kowa ya ce haba ku rabu da shi a idan ba shi a halifa ba ku bari ya zama halifa in ya zama halifa to da wa zai faɗa ya ce ni Allah ya da sanyin hali ni ko in aka bata to sai a tafki to sai Allah ya kawo shi da zahi dan ya taimake ni to amma in ya zama shi as-sama dole ya hada da sanyin da zahin ba za ku sha wahalar shi ba ku kyale shi shi na ga ya dacewa gare ku shi kuma ya dogara ga abubuwa da yawa tunda daga ciki manzo Allah ya ce alaihi salatu wassalam da za a yi annabi bayan shi da Umaru za a yi to haga ashe kamar an yi wasici cewa a bashi khalifa shi sa tun farko ya so a ba Umar ko Abu Ubaida shi Umar shi ya ce a'a Abubakar Allah ya amince maka gare mu ga addinin mu ba za mu ki amince maka duniyar mu ba ai kai ne maza Allah sai ka dunga ba da sallah da ya kasa fitowa kuma kaza kuma kaza kuma kaza to da haka sayyidina Abubakar sai ya kyakkyawan zato ga sayyidina Umar ya zama shine khalifa ya mai wasici to amma da tsogumi ya yawa kala sai ya ce inni khallaftu fikum Umar ibn al-Khattab ni na khalifanta da sayyidina Umar al-Khattab a cikin ku wa arju an yakuna adlan ina ƙauna ina fata ga Allah ya zamo adili in kana kama azunnu falhamdulillah in ya zamo yadda nake zato yayi adalci alhamdulillah wa illa fasayalamu alladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun shi da Allah duk wanda ya zalunci da sanu sai ya san makomar da zai koma amma shi kenan sai aka ba sai na umar sai ku ya zamo adili ɗin wanda aka zata to zaka wannan zaton kyakkyawa shine mafi gaskiya cikin mutane na azizu misra da asiya bintu muzahim da abubakar as-siddiq amma zal asiya bai matatar kulwalada asiya bata gushe ba tana nuna bata yadda ba har dai suka ban mata da cewa to naki ne tace nawa ne ku ba abuna wa asbaha fuadu ummi ummi musa fariga in kada la tubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin to wa annabi musa alaihi salam ta sa shi cikin akwati ta te cikin dare ta je wa shi cikin teku amma Allah ya tabbata mata ga zuciyarta cewa za a dawo da shi kuma za a bashi manzanci amma duk da haka nan mutum mutum ne wasu ba fu'adu ummi Musa sai zuciya uwa annabi Musa da ta ji ai Fir'auna ya cinci annabi Musa yanzu haka yana nan gida nai sai zuciyarta ta waye gari farigan min masiwahu tana kakkababba ga dukkan abun da ba shi ba da ka ce mata ina kwana ce eh Musa kaza kaza eh Musa banda Musa ba abun da a cikin zuciyarta da bakinta lamma alimat da ta san anna waladaha wa kafi aidi adaihi dara aqaluha da ta san danta na ga hannun makiyan shi sai hankalinta ya tashi ta baki farigata min alaqali har ta zama ba ta koda hankali laysa fi qalbiha illa musa hal yakfihi wa in kadat in kadat ta kusa latubdi bihi tabayyanar da cewa kai dana hane kun kacinta ta kusa ta yi haka nan hatta kadat an tasiha wata ƙulu huwa waladi hatta kusa ta yi ihu ta ce ɗana ne kuma hagada ta yi da an kashe shi laula an rabatana ala qalbiha bis sabri ba dan da muka daura zuciyarta da haƙuri ba muka natsar da zuciyarta litakura dan ta zamo min almu'minin daga cikin masu gaskata alƙawalin da Allah ya yi mata a sama Allah sai ya tsare ta hatta ta ji da thawabat tasdiq har ta samu ladar gaskata alƙawalin Allah annallaha wa'ada Allah ya mata alƙawali yace inna radduhu ilayki mu masu mai da shi muke gare ki kuma kaga bai ce inna narudduhu ilayki ba bai amfani da jimla fi'iliya ba yayi wal jimla ismiya saboda ta tabbata inna radduhu ilayki waja'idu bil mursalin ba na rudduhu wa naj'aluhu ba shine jumla fi'iliya ba da ita ya amfani ba mu masu bai da shine gare ki kuma masu sanya shi zama cikin manzanni wal imanu bi hadha ta imani da wannan alƙawalin na Allah ibadatun ibada ce wa qala li ukhtihi qusi fa basara bihi an junubin wa hum la yash'urun to amma duk da haka sai ta ce ma ‘yan uwa annabi Musa ƙusihi ittabi'i asarahu hatta ta'alami khabarahu ki bi gurabun shi an ce yana gidan fir'auna ko to ki je ki bi ki ta bincike a hankali a hankali hakki san labarin ƙarshen me aka yi game da shi sai ta je ko tana ta lura da shi amma an junubin daga wuri mai nisa ikhtilata tana sata kallo tana sata ji dan ka a gane cewa ta damu da abin da ke gudana wahum su la yash'urun ba su sanin ba a cewa ita ya uwa annabi Musa ce ukhtun Musa wa annabi Musa ko la yash'uruna bi ukhti Musa misali ila aka ce ita ya uwan Musa ismuha sunanta Maryam wakila an ce sunanta Kulsum atat al atat limajlis fir'auna tazo majlisin fir'auna wannasu yazdahimuna alal maulud mutane suna ta gomozo wurin abin haihuwar tun an ce an cinto ɗa daga teku kuma da shawa ma ɗiyar sarki miyon shi ta warke nan take ga anan kuma ba a taɓa ganin mai kyawu irin shi ba da haka mutane za su dinga zuwa ana kallo wa fir'aun fir'auna kuma tunna gimbiya na so yanzu ɗan ɗan asiya ne ba ɗan ɗan gulbi ba ba ɗan banu isra'ila ba kuma ita ba ta za ta zo neman mai sha da nono ba wa zai nemo shi fir'auna dole ya nemo mata wanda zai ba ɗanta nono da haka fir'auna ya shagaltu ya ɗalibu man yurdi'u waladahu kajima ya zama waladahu an sa hu dole ya zamo ɗanai ya hito yana neman wanda zai shayar mai da ɗanai fa nazara ukhtuhu ilaihi sai ya uwa ta kalle shi dama an ci ita kawai ta sa an haife shi banda uwa ta وهم لا يشعرون أنها أخته بس واتي بتي وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناسهون Allah ya ce, Muko da munka iya, sai munka hana mai karɓar nonon dukkan mata masu ba da nono, kuma ya ta kuka nono ya kaso, duk da an ka kawo bai karɓa ba, kuma bai ba kuka ba, da haka fir'au da hankalin shi ya tashi saboda kada asiya ta ce da gangan za a kashe mata ɗa mun ka haramta mashi dukkan matan da ka sha da nono min qablu kahin a mai da shi ga nonon uwa tai kulma wata bi murdi'in da duk aka kawo mai sha da nono rafada Musa sadayaha sai Musa ya ya waci da nonon ta ya kyarsa lam yarda bai sha nonon ta ba to da tagga hankalinsu ya tashi ita ya uwatai sai ta matso ta ce ba kusa in gaya maku in shirye da ku ga waɗanda za su ba shi nono sai ta ce wa lahu nasihun kuma za su yi nasiha ga rai hamana ya ce eh ke bikin ka ce ta ce in aka kai shi wannan gidan za su karɓe su yi mashi nasiha ya ce wa lahu nasihun kenan gidanku ne sun san shi kintacce a nasu huna lil maliki tun dan sarki ne za su yi masarki nasiha ya ce oho to shi kenan ba komi ta kira sai ta kira uwa annabi musa da ba shi nono sai ya karba kuma ya shiru ya ba kuka sai an ka bata dan nan dan sarki ne ta je da shi gidanta tana ba shi nono tana zuwa ana biyan ta tana ansa hadiya da haka da su ko ministoci kowa ne mata hadiya saboda ita kare nan dan dan gimbiya annabi Musa ya tashi gidan Fir'auna Hassan da ya bar gari alhamdulillah